to mun yi ta waɗannan matsaloli don haka wanda ya cikin ne ya ji yanzu da ke na tsira don kan wani ya zo mana irin wannan ya ce mun yi musu yana tsira mun yi musu tsira tsira duk ta hanyar Allah wannan ita ce iya amana karatun da zai dawo in sha Allah ya ta'ala yau da kawo ne a Allah ya ta'ala general ahita jibi juma'a a kofar ƙarfe kuma ƙarfe takwas da rabi zuwa ƙarfe sha ɗaya za mu yi abu ta kawo abin shi ne lokaci to muna son mu magana a kan yau lokaci menene muhimmancin lokaci sannan yaya ake istismarin lokaci ya ake amfani da lokaci don a cimma lokaci a duniya da lahira masha Allah wannan na kasa magana ta muhimmanci don haka muna gayyatar kowa ya samu da masha Allah ranar asabar za mu dawo da karatu cikin da gaba ɗaya amma ba ƙari tsarin farko shi ne za mu rarraba takardu akwai takarda wadda ta tsara karatu za mu raba ta kowace anguwa kuma duk wanda ya samu takardar ya iya fito sa da isar da ita tana ɗauke da tsarin karatu cikin na madala ɗaya ta kuma tana da karatu cikin iri iri akwai karatu cikin na gaba ɗaya wanda za a saka littafi ana karatu a masallaci akwai karatun aji akwai karatun tsoro akwai wasu nau'o'i duk waɗannan suna cikin aure amma za mu ɗauka ɗai ɗai ɗai ɗai ne kuma ba mu sa kowa zai ba mu shawara ba mu san kuma kowa zai ce mana ga yadda yake ganin ya kamata ba ruwanka domin ba ka taɓa zuwa audio ka ce wa zuci na audio ga yadda ya kamata to ba ruwanka ba ne ina fatar an gane da haka abin da muke so kawai in ka gani in tsarin ne maka kaza in bai maka ba shi kenan ka wuce ka haƙura ba shawara ba neman adjustment ko don kana da wata harka tsarin karatun kwana wani hudu muka ɗibar wa duk anguwannin da muke karatun kuma anguwannin da za mu fara karatun ta ɗauki ne mutiya da nan tudun gaba za mu fara da mutiya za mu asabar lahadi litinin talata tsakanin magariba da isa mun ɗiba daga magariba har ƙarfe ta har ƙarfe ta daidai za mu bar masallaci insha Allah wannan shi ne tsarin farko idan muka zo za mu fara da karatun littafin arba'una hadis amma arba'una hadis ɗin kamar yadda nake na yi a kan yana mun ɗauka da audio ne nan kuma za mu ɗauka da zallar bidiyo ne to idan muna da bidiyo muna da audio abu na farko ke amma arba'una hadis ɗin za ta yi mamaki me yasa arba'una hadis dan ma arba'una hadis mun fara karanta masa a masallaci bayan mun fara karatun ƙawa'idu da shekara biyu a wannan masallaci mun tuƙe fito kuma sai na sa masa arba'in hadis amma tun a wancan lokacin na rinka talfisin sharhin jami'ul ulumi wal hikam na al-imam ibn rajab abin da nake so shi ne ban sa ka zo ka zauna mana wurin karatu hannu ka zanna kowa ya je ya sa aƙalla arba'in hadis ne yana fito aƙalla ina haka ba ka shigo masallacin ba ka da littafi yake fita waje sauraro ka zo ka tsaya daga can nesa amma karatu ka zo ka aƙalla ina sa in ga arba'in hadis a hannun kowa أكثر فيه أداة بالسلف الناس جامع العلوم والحكم إن لا أن أبي أنا أن تكتب لفظة أبي جهل وما كان بي كما كان كما بي جماعة مسلمين wannan karatun tsakanin magariba da isha don haka ka kiyaye ka'ida duk sanda muka za a yi karatu a mutuwa karatu na ainihin masallaci ke tsakanin magariba da isha duk sanda muka ce za a yi karatu a nan cikin gaba to bayan sallar isha ne zuwa ƙarfe goma don haka ɗauki daga ƙarfe takwas zuwa ƙarfe goma idan muka yi wani karatu a mutiya kwanaki hudu to sai kuma mu dawo nan karatun bulogul maram da aka fara nan aka kasa biyu ko uku to zai dawo a ɗauko bulogul maram daga farkon da bulogul maram ma ba littafi ne da ya ba gari kowa ba don haka kowa a rinka da bulogul maram a hannu don sa da wani ya zauna da wasu kuma goji a hannu da isa zanci za ka zo mana za ka zo ka yi karatu ne saboda haka kowa ya cancanta da masu bulogul maram don har yanzu bulogul haram bai kai naira dubu ɗaya ba bulogul haram ɗari biyu da hamsin to ko abu hurera ne yake da rai yanzu da yake shine shugaban abin nan su saboda talauci da suke kwana a masallaci zai iya sayan don haka kowa ya mallaki littafin bulogul haram idan muka kwana hudu a sama in taɓa hutu na kwana uku ku kiyaye duk kwanakin karatun da kawai shine asabar lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a hutu ne to sai wata asabar lahadi kuma sai a dawo nan a sake kwana hudu in aka kwana hudu a nan aka bulugul maram sai kuma a koma gaskiya asabar lahadi litinin talata nan kuma tafsirin alkur'ani za mu fara tafsirin nan idan aka kwana hudu sai kuma a hutun laraba alhamis juma'a asabar da za ta koyo sai a dawo nan kuma sai a karatu a akidatun wasiƙiyya da ake yi ta ibn taymiya ita ma a kwana hudu idan aka kammala kwana hudu sai a hutu na kwana uku sai a sake komawa masuwa a haka za a rinƙa yi wannan shi ne matakin farko na karatu idan wannan ya zauna kuma za mu ainihin kawo ɗaya na gudu kuma na turbi amma shi wannan ya zauna kudu yan san turbi duka da zai samu na malam ya kamata wannan kama da kai kasa da wani ya fasa ba don ka na fi kasa da ya kamata don in aka ce maka ga abin da ake bukata ka gabatar yanzu yanzu sannan ya kuma ya kamata sai ka mace ta iya shekara nawa aka daina karatu yau wajen shekara bakwai yanzu ka je ka same shi ya ce ba su fiye komai ba shi ne matsala don haka in kuna son a yi karatu wallahi matakin farko duk waɗanda muke yin karatu sai kun aiko wa kanku kuna da wani ƙarfin ku a kan yanzuwar karatu domin akwai dariba da zamu yin ƙaza muku duk sanda ake karatu akwai kuɗi da za a ce sai kun bayar wanda da shi za a ce mai a yi kaza da shi za a yi kaza da shi za a yi kaza da shi za a yi kaza amma an bar ahalin sunna kawai matasan su da dattawa sun san zarfi ba abin da suke na harkar da a yaso dai kabbara ka zo dai ba kun ka da magogi ko ka zo ka ci tara kabbar za ka bada ko kabo da za a ce janareto da za a abin nan da komai da za a zo a gaba da shi ina fata an gane saboda haka kun ji tsarin da karatun zai ɗauka na ka iya cikin abin da za a amince shi ne tafsirin alƙur'ani da kuma karatun arba'in hadisi tare da bin sharhi na jami'ul ulum sharhi kuma karatun shi zai rinƙa yi nan kuma za mu ci gaba da karatun aqidatu wa fiqhiyya da sharhohinta da nake bi na Harraj da kuma na ainihin Ibn al-Usaymin sannan sai Bulughul Maram waɗannan su ne karatuttukan da kaɗai yanzu za a yi don haka sai ka saurari sanarwa ta gaba ka ji kuma mai darin hadisi ina kuma za ka hara yanzu kuma me za ka ce wannan shi ne bayanin farko amma daga ciki akwai wasu bayanai da nake fa'akarwa fa'akarwar farko muka ce duk abin da ya shafi karatuttukan mutuwa a duk tsakanin magarba da isa na tudun gaba bayan sallar isa sannan ka ga ranakun laraba alhamis da juma'a duk sanda ka buɗe ranakun hutu ne sannan ranakun asabar na abu litinin talata su ne ranakun karatu to a kiyaye wannan kuma kamar da muka ce karatun za a fara shi daga ranar asabar mai zuwa sai muka ce kowa ya mallaki littafi to da wata adabawa da yiwuwa ita kuma ba a saba da ita ba ita ce bari yadda kowa ya sa karatu da ɗaukaka ɗin ne ba mu kuma yadda kowa ya sake yaɗa shi ba ko na bidiyo ko na audio ko na cd ko na mene ba mu yadda ba yanzu babu abin ka ita ce za ta ɗauki kasa ita kuma za ta yaɗa shi da yasa duk sa'ad da aka karatu a yau gobe za a zo da aƙalla kasusuwan karatun da aka yi guda ɗari to idan har ya gaza daga buƙatar mutane wannan sai ka zo ka sujjala sunanka sai ka bada kuɗin ka sai a ɗaukar maka akwai wanda za a ɗauka a ajiye shi don wannan aikin na musamman don haka masu kasar muna ba su shawara a kan su guji saukar mana wani kasar da ya ƙasa amma wannan dokar ta kai ta shafi daga karatun da za a fara ranar asabar ɗin da wannan da ake yi da wanda za a yi ranar juma'a har zuwa abada insha Allah amma duk karatun da aka yi baya wannan an sakar masa haƙƙin yaɗa dalilin da ya sa muka haka dalili biyu ne na farko mafi yawancin masu ayyukan kasa ɗin ba da gaske suke ba addinin suke neman kuɗi kawai suke don haka kullum kawo ƙara ake yi an sai kafin zuwa ba ta ɗauki ba an sai kafin zuwa ba ta ɗauki ba an yi an yi da su ga yadda ake amfani da fasahar zamani wajen rako da su yi saboda ko suke su sai kaya masu arha su sai kasar mai arha su jajjaba maka suke nan sun su je su bayar amma in ka sai kasar a hannun mu muna tabbatar maka da cewa da masa kafin da wanda ka siya to duk ɗaya ne in ka gaji matsala to matsalar masan na haka ya samu babu abin da naka zai rabu daga wanda aka ɗauka tun farko in sha Allah amma masu sai da kasa suna da wata dama guda ɗaya da ta rage musu ita ce za su iya shara ta ta zuwa a hannun jari da biyu ta yi rage musu daga farashin ta kan ya je sai su rinka sayarwa kamar yadda muka saka farashi amma maganar kasa ɗin da aka yi a jiya ko kasa ɗin da za a ranar juma'a ko kasa ɗin da za a na ƙarfi na hadis ko na bulogin mara kada wani ya zo ya ce zai mana sharhi da kamancin muhimmanci magana da zai faɗa mana in ya zo ba za mu saurare shi in mun kore shi kai shi mun wulaƙanta mun riga mun yanke shawara duk ne ba kan cikin ba ne saboda haka kowa ya ya cikin bayanin ke bayan wannan ya kamata a san cewa akwai sanye-sanye da tsare-tsare ko rage-rage da za su iya faruwa a cikin sauya kwanakin kwanakin ne ya kuma iya ainihin rage su ya kuma iya tsara su amma dangane da littafi ba za a rage ko ɗaya daga cikin waɗannan da ake yi ba za a ƙara ko ɗaya ba sai in an gama wani daga cikin sannan sai a jefe su sai a ƙarfe farko nan ta muna da ƙa'idar littattafai da yawa waɗanda suke jiran karantarwa da ya misali yin wani kan hanya sharri sunna na kan hanya sahihul bukhari na kan hanya duk waɗannan karatu suka da aka a baya aka ta samu matsaloli na rikodin duk za a zo a ɗauko su tun daga farko a zo a sajjala su ta hanyar fasahar zamani sai sa muka ce mun hana kowa haƙƙi littafi ta ɗin zai fita da labar ɗin sunan barin hadisi salafiya zariyar Najeriya iya duk wanda ya kasa ba haka ba ya san cewa wannan kasa ɗin ɗan gabi kuma shi ne ya ɗauka kasa ya kuka da kansu akwai yiwuwar hukumar haƙƙoƙin kada in za ta iya kama ta in ta kama shi kada a san wurin mana albani ne ɗan arziki a san wannan bayani muna faɗin wannan ne saboda ba aiki bai saba bin irin wannan tsarin ba ko iya cewa ai yayi ba a hakuri ai ya addini ne to ba a san ka ya amma bari za mu yi abin da yasa nake cikin haka jama'a na kan faɗa ce da dama cewa yanzu da za ka samu wani mai kasa ka ce miki tana buƙatar kasusuwan karatun littafin asfaru mai baka ta wanda yake da shi tana buƙatar karatun littafin ƙiyama da rana ba su da shi sun ka ɗauka a lokacin amma da sun ga an daina buƙata sai su goge yanzu a ce ba da sunan kiri suke ba da sunan kiri suke ba shi yasa yanzu babu wanda yake da cikakken tafsirin yana da kan jama'a babu me yasa amma in aka zo za a karatun da aka cika gaban malam da makin son da rediyoyi amma bayan lokaci da zai shige su goge don haka cikakken karatun gaba ɗayan su babu akwai wasu surori da yawa muna kallon na an saka gidan rediyo ina ne ina duk ana kallon na an rasa yanzu wannan ba abin kunya ba idan muka zama a hana duk wannan tarkace a zai ayi guda ɗaya wanda zai kai abin da ake so don haka ku san wannan jama'a don haka don Allah don Allah don Allah kada wani mai so da kasa da zai same ni ce don Allah yana son ya mini bayani ko ya mini sharhi ko ya wayar min da kai zan yi matuƙar fushi da shi kuma don Allah duk abin da ya biyo baya a kan shi kai zarge ni iya cikin magana ce wanda ya tsarin ne muku duk tsare-tsaren nan da muke gaba kar ku manta akwai tsare-tsaren da ya kamata da a ce kun gudanar da su a yadda ya kamata da darin hadisi ba ta ɗauki wannan ba yanzu an yi juyin mulki ne to idan soja ya zo kuma dama kama farar hula yake ya tsare kuma doka kawai zai rinka faɗa to yanzu mulkin soja ne ya sa faɗa muku wannan cewa dama in ka ga irin mu akan mimbari to ta kwaci ɗan bidi'a sun yi aikin su ne sai mu hakan mimbari to amma in muka hauke gaskiya mu ba shawara kuma za mu karɓa da ke doka za a saka tsawon lokaci da muka bar musu su sauran ayyukan nan ba sun tsaya sun inganta ayyukan har abada ba za mu tuntuɓe su tsawon lokaci kai amma sai zan gaba ɗaya ba su damu da inganta ayyukan su ba abin da suka damu da shi shi ne kawai ya dace su samu kuɗaɗe idan muka fi kiyaye wannan gaba domin an yi hira da mu a wata tashar talabijin a Kaduna sai ne je samo kusa ko sai je na ya tsara wannan haka dubu dan sanda suka je cikin da kudi suka je suka kama da tafi da shi yana ganin wannan kudi ta yi nisa da san duniya ta haɗe da yanzu karka da nasa wani abu ya faru kuma kuma kuma Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu kamar yadda nake yanzu za a ci gaba da sauraron mai yiwuwa za a ji kuma cewa za a fara karatu wuri kenan yanzu wannan maganar da nake yi wannan maganar da nake hakki ne da ɗan tudun duke zai fi ƙara wurin karatun su kafin mu zo kansu don ran da muka zo kansu in muka ji ba ƙara ba sai mu kenan sai su aure su kar ku manta abin da ya ja kenan bana nake da zan yi tafsiri a nan na ga muku tun ba da ta shirya tafsiri na a zo a same ni tun wata uku har ana saura ta mun huɗu azumi babu wanda ya mana bayani ko sa yanzu gaba ɗayan tafsiri na koma da su mutuwa haka za mu yi tafsiri in azumi ya zo gaba ɗaya sai tafsiri na tafi ya zama ni ne zan shirya wurin tafsirin to ku je ta yadda yanzu sai ya shekara ɗaya a fara tafsirin amma har mun gama haɗa kayan tafsiri da yadda muke son ya kasance haka ya kamata na wuri su azumi na yanzu don haka ɗan cikin jikin ban cewa haɗa karatu don neman microphone da sababbin loudspeakers da amplifier da generator lafiyayye irin generator ɗan dubu takwas ne lafiyayyen generator in muka zo shi kenan muka ga sun cika waɗannan sharuɗan da za mu tabbatar musu da karatu amma gaskiya muka zo mu gaba abin da suka yi da shi kenan sai muke to an cire karatu an koma da shi a ruwa kan shi kenan sai ya kai waɗannan su ne taƙaitattun bayanan ainihin da zan yi sai dai gaskiya saboda Allah za ku ƙara mana ɗan mintuna kaɗan saboda malam Hassan Ido ya zo wurin nan da za a bari ya tashi da suna su ya mana su da domin musamman fagen da aka tattauna aka yi magana shi a ɗin nan wallahi malam Hassan Ido ya da gaske malaman farko a nan Zaria Dakka yana da gaske yana lakara na Ido a nan cikin tafi abin da Islamic law. Islamic studies. yana daga cikin malaman farko da suka tashi suka fara wannan matsala kuma wallahi na san malam Hassan Ibrahim shekaru ashirin da biyar da suka wuce ana tuni da ana tuni da ɗauki a amma kuma shi yake mukawamin ta shi yasa illa ta farko da aka samu ina fatan a samu littafin nan a nazari da littafin shi alamomin gane ɗauki a inda shi malam Aminu Aliyu yake cewa daga cikin matsalolin da aka samu ɗan uwan mu'amali suna da ke cikin ƙungiyar ibada sai suka rinka zargin duk wanda suka gani da ƙagaggen wando da gemu da qur'anin aljini da magogi yana Allah na amar zai ce kai shi'a ne sai zama waɗannan masu wannan siffar galibi kuma sai zan su suke mukawamin kan shi'a ma na haka yanzu suna da gaske waɗanda ake tabbabin su a lokacin nan to kamar shekaru shekara ɗaya bayan gina masallacin nan na na na alhaji harin ɗaya shekara ɗaya bayan gina masallacin aka zo a masallacin nan aka fara abubakar kirega aka ce lallai lallai sai an haɗa ne kuma sai an sa haka ana bakar gida yana da mafi tushe da kuka yace jama'a kun fahimci mutumin nan kun yi kun yi kun yi ya ce shi ba ɗan shi a nan yanzu ya kuke so in ya ce shi ɗan shi a nan za ku iya dafa to sai ya zama ma'anar wannan magana ita ce rashin sanin shi'ar da su malaman sunna suka yi sai suka yi ta zargin abubuwan sunna akan cewa su ne shi'a cikin wannan lokacin da muka Idris yana da cikin waɗannan lokutan ba wanda za ka je ka same shi da manyan tafan shi'a alfaɗi ya nuna ya nuna duk yana kuma gugar maya yake ga shi da amma wai da zarar ta ce shari'ar musulunci ta ce shi'a to gaskiya kowa ya matsi kuma ya saurara a kan ainihin za mu saurari malam Hassan Idris sannan ya so da ƙarshe sai mu rufe da addu'a to kamar kullum kamar yadda muka wancan lokacin haka za mu yi yanzu ne amma haka za mu ci gaba da kullum aka taru wurin wa'azi daga duk wanda ya zo wurin wa'azin nan ya cire sadaka a biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم آه، الله شكرا لك وأشكرك نتمنى أن محمد أول عزام حفظه الله Allah saka mu alheri a bayan da suka gabata akwai buƙatar matasa su miƙe su kama sana'o'i illan mu su bar sunna muna da illoli guda hudu na ɗaya rena kaɗan na biyu kar a cikin zagaya na uku iya da lalaci nau'in uku kuma in shi a nan da suke gani akwai haraji da suke biya na taɓa yi cikin gari a nuna inda dole na kan aiki a wata ya ba da naira ashirin musamman ko sun ƙara ta kai ɗari amma a na sani suna ba da wata sama asibiti suna ba wato hukumar taimaka ma iyalan su shahada ina wannan falsafa wannan fikira sun ɗauko ta daga magana to ƙungiyar hizbullah
هنا ده الشهداء فاونديشن وفي شارع ايه دول كل مكان كان كل مكان ايرانيه انت كنتي ازاي ما انت تستطيع ثم اقول مفاتيح تقوتها يمكن لدينا انت ايضا تستطيع فرقه لكن عمره تقدر تشوف في رباعي تكفر بيتم خالق الكون خليفه amma ni matsalar ne ba na son yi ƙarfi da sana'a kuma dole ne sai mun yi ƙarfi da sana'a nan kuma ko a sa ka tafi da ribar sarƙa zai riƙa baya wannan harkar don a samu na askasa wata marka mai ƙarfi ya zama da cewa sai karɓa zaman banza zan ka zarge ba ta da kama abin da ne kuma kuma hikima a ƙasar da take da suna cikin haɗa islam suna graduation ga su cikin hota a s kuma a ɗauke su a sc da ke karatu sun shiga sc sun zama su da sc ko bs islamic study ko arabic za a ɗauke su ƙarshe su yi su bayan su kan su sannan za su ga ƙasar ɗiɗa yasa su a islamic study تجد أثر إلى يكون هذا الاكتشاف فارسي يفاجئك فارسي يسعك إلى تتقلبني ولا أي ترى تكسيا لما فيها أي أي أي شيء دون منتج دون الله دون سمع لا أي هو من يسمع أي إذا كان الله بلا متى تقول رسول الله الشيخ أنت أنت إيه لأن جزاء المتوقع على فكرة جديدة تسير جداك الإس وأظن أكثر تأليه وما تسبيش أن أكثر من رأيك أي وقت من أساسية من أنا أكثر في طريقة بعيد وقت والله أكثر في سنة أكثر تربية بلغة رجل عدد أما بعد الذي لا يسير تقال ورجل الدنيا ورجل الدنيا بقيت تنقى بنت الأسيس من المدة العيدة دي إلى بين الأسلام تعلم الله ذات الله على بين الأسلام ثم بناء ما بنت تسليمة إلا أن يريد أن يكرسك نسألك أريد بك نسألك كلا بشريكك كلا لا إله إلا الله كل إجابة لها يجي فكرة فسألة بذلك أو كتب في مصر داخلية تلك الحالة كان لما تخالف اليهود كمسيح تستمع كأسميع المسيح أنا فيك أنا أنسي فجاء أنا بس كنت يستكر أن تريد أن أنا متعي ولا تعيد أن أنا تعيد لكل بسيط يخلق بسيط ثم جمعت من أبعاد الكراسي بس بالنسبة يسمى تكون تكون في الإجابة يؤمن الآن متى تكون في الإجابة أنت جسدك أنت يؤمن ما تبعث أنت تكون كان كنا أعند بأبيه في الجبا يؤمن مدينه يا أمي إذا هي أنت أنكم جثتكم ثم الحمد لله إلى يوم متى تكون أنا تنبوء مكانتي أنا تنبوء القرآن يعني تكون بسيط يعني أنا كان الله تهدد كما صلى صلى القرآن كان أدين كما جاءز أكيدا كما ليس هذا القرآن إذا أنت أنت ثم أعرف كله أقول لك لأن الإبل كان أنزل ما دام يطلع طلع الشعر الجديد ترى ما يستعمل بتعليم سكين تبين فوق بتعليم الآن لأن في شباب السنة عليه في شيء شيء نبض عنه شيء أنت تحدث شيء أنت عنه شيء أنت تحدث فبين عليا تعرف أن الإبل لما قالوا تعرف في طريقة رائجة أنا بحكي لك بس إذا بني أنا أخلص شيء أنا بكتبه والذي أنا فائت في متابعة فانت إذا مش كيف ما يسأل في ذلك ما يسأل لمن يجب أن يسأل الزعم لك بل كده كم الدليلين بل أنا أتجيني تبارك أن بل أنا بل أسير مكان سنة وجدت ما كده بطريق أمه دي ما جاء فعل الله وجاء دي ملك وجاء دي ملك والله سلكا ألا أسلكك يا كيف هذا السلك ألا أسلك البركة ألا أسلك البركة ألا أسلك البركة ألا أسلك ألا لما أنت يوم بيوم ونسلك بسلك ألا أسلك بيوم وسلك بسلك ألا يزئين من بيوم أحسنا ألا يزئين يفعل الأشياء ما يفعل mutumin da zai haka wani abu a gidan da ma'ana a inda nake ya jama'a abin mamaki abin mamaki a wata maharar na bane da ya wuce wani an banza ya ake karya kishiyar karya yana nuna ta yana da ita ko ita ce aisha nake ina ma ina wurin انت جنة انت بيتك لا انا مش قلت ان الله هو ما بدك وقت عشان تعيشها إن ساعة أنا بعمل شيء في يوم بدك تقيادتك قيادتك يوجد يوم سيارك إذا قسم في معيشة إذا كان هي مبعنا من أنا أستطيع يوم سيارك هناك إذا كان يعيشك بس yanzu in wani ya zo da kallon ya kira ka da sunan uwarka ya ce ubanka ne ke aurenka ya ga da ya ranka ko ne za a maka ta mutunci to dan ma dan ma ka san dan ma kuma ba an ta dan ma sai ka wannan shi a wata cikin ta ko ta cikin an ba ka cikin ideological literacy cikin ta ko ta cikin cikin sarkota a cikin da suke kama sauran mutane kuma kiwon ƙirgimar annan sauran mutane ya ƙasa kiwon ƙai wata ƙirgimi da ƙirgima shi ana ya ƙasa to sai ba ta shi a ƙirgimar ke ta ƙirgima ƙirgimar ke ta fitar ba an san da shi kwanakin baya a kan gangara misali za a rubuta shi a masarautar ɗariƙa wani mai nasara gangara ce mai nasara ta haɗa ƙinki da jikin yanka ya zo yana cewa yau da sa'an da gani za a yi babban ba na da sa'an da gani za a yi babban ba yana fagidar ka kuke ce waɗannan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan kuke ana ganin ke yana kuma kan duniya kuma haka to amma ga ɗan da gina kuma ga Allah Aisha ummul mu'minin da Allah ta'ala anha an ga Hafsa ummul mu'minin da Allah ta'ala anha an ga shi da Abu an ga shi da Umar an ga shi da Usman amma duk da cewa kuma amma kun ga kuma hukumar banda kuma shi Allah da Allah المسلمين عند الإسلام يأتي بالله الذي لا إله إلا هو فإن ذكر ولي أن الإمام قام فتاة تسكت فإن عمر ولي أن الإمام قام فتاة تسكت بدون فإن عثمان ولي أن الإمام قام فتاة تسكت بدون في سجن ولي أن الإسلام قام فتاة تسكت بدون تسكت بدون تسكت بدون والسلام عليكم قال جزاكم الله خيرا ما لا يعيشها جزاء حاجة مرتبة جزاكم الله خيرا يقول لك أن أريد أن أقالي بني أنا أقول لكم أن أقالي بس أعتقى إذا ما لا يعيش وجهه ما يتسوى ويأيب فقر بحائي wani da yan shi'a da yan ɗari a wani automatic ne in dai kana magana yan ɗari a kana magana yan kana magana yan shi'a kana magana yan ɗari ɗin shi yasa ƙarshen littafin na ke nuna cewa take da yi babu shakka kuma ai yana daga cikin bayanan da ya gabatar shi ne sun suka ba da goyon baya a kan yaɗuwar waɗannan abubuwa to ba dai babban ƙalubale ne yau an fi tura ni ina ba ta gane Allah ya kusa ne ke ta jama'a da su ne ina ƙara ta ce ta akwai wa'azi a ranar jiya idan muna sake tunatar da ku cewa karatu yanzu ya dawo da Allah kowa ya zama da ai ba a tashi kowa ya zama ai ba a tashi karatu yanzu ya dawo saboda haka abin da muke cewa don Allah ku ƙara fahimta jama'a dukkan manufofin mu mun gama yaɗawa kowa yanzu ya san mu da ya san da muka dosa ko ƙara karantar da aƙidar mu da manhajin koyarwa don haka ina son a nemi arba'in hadis a zariya a masa ma'ana gobe gari ya waye ina so a je a wawarce duk inda arba'in hadis da sharhi ke a garin nan yadda jibi an wani wata rana ta tsana duk garin da aka da ina hadisi haka nake so ranar karatu kuma ina son a gauri ya fuskar da abu ina fata an gane kuma haka nake so kuma babu shakka ana ta hakan kusa kafin a kai lokacin da mu ma za mu aza kowa harajin cewa duk wata ya kawo kaza to ka san duk majalisin da aka zauna to ka zo da wani abu da aka kawo ba a ce zai da dukiya ka gaba ɗaya ba don imanin ka bai kai na abubakar ba ba a ce zai da rabi ba don baka kai umar ba zo da abin da za ka iya naira ashirin ɗin nan da kai yana in ka bayar da ita wani ya bayar da wannan da ya rena nan ana fara a kan da za ka ga an kai miliyan ɗaya kafin lokaci ka ɗan sai ka ga nan ga martabin salafiya hawa uku ita kuma darul hadith da nake so in gina ta nake kowace anguwa sai ya zama akwai ɓangaren darul hadith don haka yanzu muna nan har mun saka foundation a mutuwa bayan ɓangaren darul hadith na sana'a ta ɗaya za a gina abubuwan kwamfuta da keken ɗinki da ta to wata anguwa in aka buga kuma abubuwa za a buga tsabar boko za a karanta nan ma darul hadith ce don haka ko a bar sun ta zariya ko ake a bar wuta cewa zare insha Allah ko ina sai an samu rufa darul hadisi wannan abin inda ake karantawa abin da Allah ke karantawa na duk a cikin darul hadisi insha Allah a tabbatar muku da cewa waɗannan kuɗaɗen da za a yi waɗannan abubuwan abu waɗanda za su bugi ƙirji ne su ɗauko sai kuma abin da za a tattara a hannunsu dokta ya yi wata magana cewa wasu sun je sun tara jirgin gwamnoni nan su ɗauki wannan ya wani ƙarfi har ba su da wuta to ni ce ba za mu ɗauki da wata fata ba kar ku taɓa tunanin cewa akwai inda za a samu kuɗin na jima daga wurin ku kuma kar ku taɓa rena abin da za a samu a hannun ku yanzu a ce duk sanda aka yi abu aka tashi za a tara naira dubu biyu na kai karatun arba'in hadis sau huɗu an tara nawa dubu takwas in aka zama aka yi dubu ma an tara nawa dubu sha shida a cikin wata ɗaya nawa za a tara dubu talatin da biyu haka ne ko ba haka ba to dan Allah yanzu a taron nan namu za mu gaba tara dubu biyu wannan banki ne mana baki naira dubu biyu yanzu za ta gagara a to ku kaddara duk karatun da aka yi sau hudu a makiya za a tara dubu biyu a zo a tara dubu biyu nan a tara dubu biyu can a tara dubu biyu ma'ana kowace anguwa za a tara dubu takwas a wata cewa an tara nawa kenan dubu sha shida a shekara nawa za a tara kenan dubu sha shida ko goma dubu ɗari da sittin sannan ga dubu talatin da biyu dubu ɗari da sittin da biyu a cikin shekara wannan an tara ne a bisa ba an ɗora kowa da riba babban da abin da wani zai dunkule wani dubu goma zai aiko da shi wani dubu ɗari zai aiko da shi yanzu ga shi daga fara ginin nan wani ya aiko da bulo dubu ɗari wata dattijiya ta aiko da dubu ɗari biyu da haka aka gina musuluncin nan jama'a tun farko da haka aka gina shi amma wallahi idan zukatanku suka mutu kuna ganin cewa za ka koma kuna bin ofisoshin waɗannan azzaluman su ɗiba su ba ku su ba su ɗiba su ba ku ba zai albarka ba amma wannan wannan ya cire ya jefo wannan ya cire ya jefo ɗin nan da haka sahabbai suka yi duk abin da suka yi da haka kuma za ku yi ko za ka duk wanda ya kwanan tunanin cewa wani na nan da wata hanya da za a shigo da kuɗi daga ƙasar waje ko kuma muna nan da wani yallaɓai wanda zai kawo kuɗi a je a gina to gaskiya saboda Allah ya yi mafarkin ƙarya kada zo wurin mai fassara ƙarya ne tun farko amma ka yi tunani a yadda kake ɗin nan a ɗan abin da kake samu ka saka wa kanka haraji ba ruwa da jama'a amma da ni'imatu rabbika ka haddu ni yanzu na ce a cikin profession ɗina duk aikin da ne na samu to zan bayar da awa 10% don haka idan na samu naira miliyan ɗaya nawa ne ten percent naira dubu ɗari to sai ma ka ɗauki haka ko ka ɗauki haka mai haka ko fiye da haka ka ga cewa abin bai tafi amma mutane da an kawo cewa wannan markar za mu gina ta za mu kashe miliyan talatin sai ka ce za ka da miliyan talatin amma yanzu ana ɗaga duniya mun gane kan sai a ce a wani ɗan talafiya ne yake a ƙarshe suna da kuɗin a ciki yanzu rediyo nan ana cewa ka haɗa yi bakwai mutum ne ya zo ka ɗari bakwai ana amma da ka tashi ka saka sadaka nawa ka saka ko naira arba'in da ka saka ne naira ashirin ka saka ka ce ba ka da kuɗi kada ka kun ga logisin mai sauƙi ne abin da nake so jama'a ku ɗauka kamar yadda na faɗa duk tafiyar da muka yi a baya to duk a muƙaddima ake yanzu ne za a fara da aya to haka muka ce duk tafiyar da aka yi a baya a muƙaddima ake aka ce yanzu za a fara da aya don haka za ku ga matakai da yawa za su biyo baya ya sa tafiyar tana cewa to in za ka iya ka taho in ko ba za ka iya ba to tun farko shi ke nan ka sauka amma gaskiya kada da Allah ka ce ka sha bamban da yadda ka san ta gaba ɗaya kaga dai ba ka tashi karatu na ce cewa ka yi sadaka ne to daga nan za ka san akwai canji to ta kuma kuma tsarin karatu suka a sauran wasu abubuwa za ka ga akwai tsarin canji ana nan wata ran kuma za a ɗauki sunan kowa ake to duk wata da abin da za ka samu yanzu ne yake wannan bayanin sai shi an yi sun saka wa kansa haraji duk da haka su wannan shigantaka in ba haka ba tun wa'azin da muka saka a nan na minhaji sunna ya rusa da awazin da sun tura ta sani ba tun daga lokacin nan iran ta daina patronizing ɗin sai waɗannan yaran ne suke suka wa'azin kuɗin duk da ake wannan shigantaka yawa suka fi su da suke yawa sannan ana nan albarkacin wannan karatun da aka yi a wannan wurin na manhaji ko na Allah sun san dole su haɗu ne ba haka zo aka fara ko aka zo ta dare don haka yanzu ma ta kira yanzu da ko dakta ya fara ta cikin yanzu da ke ciki yanzu duk wanda na yake maka wannan shi a cikin nake zazzafiya kake ko hanjiya domin nan da nan ya zo ya kafa tashi shi kuma ya ce waɗannan ɗan daba ne ɗan daba ne da an yi magana sai ka baƙi mutum ne suka je suka baƙi malamin kwanan tasiri wanda nan ne ke a ashe babu daɗa a cikin tafiya ta tattaunawa ce ta ƙara to yanzu kan biya kake ko ta tafiya yanzu ta hanga nan ɗin sun tsalle sun ce waɗannan jahilai ne kuma an dara ne masu yin zagi da ƙasa sun ce su matsalar ta dala ce to shi ma hanga nan ɗin tafiyar da yake duk ƙarya ce ƙura ce ta ƙura shekara ɗaya mata bindiga ta fashe kuna jin karatun ta yanzu yaran da suka bi su juna sun dare yanzu ya waye gari kamar babu tafiyar da take lafiya nan ko wannan tafiyar da ake a bisa man ajin ahalin sunna wal jama'a wa ala manhajis salaf babu tafiyar da take lafiya nan ko wannan amma me yasa ba za ka taimaka mata ba me yasa ba za ka taimaka ba na ɗaya na biyu jama'a da'awar mu ba da'awar maza ba ce kawai duk na yi asarar magana nan gaba yana daga cikin abubuwan da muka raba muku takaddun nan za ku gani ya shiga cikin tsara na makarantar darul hadis duk shekara tafsiri a makiya rana ranar a samun wasu kwanaki ana yi wa mata lasoci a makiya amma duk ranar ashirin da bakwai ga watan ramadan za a tara mata a nan a cikin wada za a musu wa'azi to idan son mu samu ne jama'a duk inda za a zauna karatun bulugul maram ko riyadu salihin ko arba'in hadis ko tafsiri kowa ya mutu na kansa a kan mutane abin da ka ji ita ma ta ji abin da ka koya ita ma ta koya in ka koma gida ba ka isa kai mata wayo ba so ake a tashi a tashi tare da amma babu dalilin da za ka bar mata ta kana nan kana kabbara ana karanta mata qur'ani da hadisi ita kuma tana tana karanta ta kan soyayya tana sauraron ɗan ƙasar ɗin mata kana tana barama don haka sai ka yi gari kai kaɗai ne a gidanka ahlus sunna sai sauran ka ɗan barama ne an yi maka wankan baya ke nan to kusan wannan jama'a don haka a gaskiyar ma za mu yi ƙoƙarin a samar da wurin da yake in ana karatu matan za su rinƙa taruwa don haka mutuwar ma kewaye ta za mu kusan yi da nasu fita yanzu nasu fita guda goma muka siya za mu zuba a wurin sai ke ta san nasu fita goma to ko filin arafa ba a kan haka nasu fita goma za mu kewaye masallacin nan da to kun ga wannan yana nuna to tafiyar nan fa to matsala ta yi matsala don in ɗariƙa sun ce wai sun yi wa albani a fili da ya bar gari har suna cewa ba zai dawo ba in ya ce to yanzu mai rukiyar yana kuma ya karya a gurin albani ya dawo matsala ta fara ce ko a fili ya suka yi wai wai na bar gari wai barin gari ne shi ne na jefa masa ƙalubale na ce a fili ma kuna a fili a fili kuma ƙafa na Allah ya tura a fili yanzu a filin ya karya kuma na dawo sai a sake buga wani kenan yanzu kuma a filin na karatu ne ya yi ba tsarin kenan sai haka karatu ya dawo daga ƙarshe ahalin sunna abin da muke ce muku wallahi wannan tafiyar ta fi ƙarfin ku jayya da ita ina faɗin wannan magana ba idda ba ta fara ku ta fi ƙarfin ku faɗa da ita don haka ya fi sauƙi ku ja bakin ku ku shiru amma ba haka ba wallahi yadda muke markaɗe ɗan shi'a da ɗan ɗariƙa haka za mu rinƙa haɗa ku muna rumur da tsawa gaba ɗaya don dukkan su za mu hukunta ku akan kun yarda ne saboda kuna so alƙur'ani da hadisi ba da mu kuke yi ba saboda haka ahalin sunna ku ji wannan matasa magana ta biyu magana karatun boko ne magana karatun bokon nan ina tabbatar muku da cewa Allah ya albarkaci garin Zaria da abubuwa guda biyu banda karatu na addini karatun boko Zaria kewaye take yanyama take da makarantu na boko haka ne ko ba haka ba makarantun sana'a sana'o'i aibi ne ma a ce an haife ka a Zaria baka iya sana'a ba aibi ne a haife ka a Zaria baka iya sana'a ba dan haka abin da yake cewa ahlus sunna kusan wannan matasa wanda duk ya san cewa bai yi jami'a ba to je kuka zauna ka sake rubuta SSCE ko waya ko NECO ka zo ka yi applying ABU Islamic studies za ka karanta political science za ka karanta electrical electronics za ka karanta wallahi dole ne ka tashi ku wannan ba ku son karatu dole ka sa wa kanku son karatu aibi ne a ce ka je ka rubuta jam ka fito da 105 marks sai muke da ka fito da 285 tana da credit tara na ka kai takardun ka zuci ya gani ya jirgina ya ce wannan an gama ya shiga gona ta amma sai mutum ya zo maka da 95 points sai kuma ya ce maka wai yana neman pharmacy kana hauka ne ko share asibiti za a baka suna da 95 points share asibiti da ka cancanta a baka saboda haka ku gane wannan dole ku tashi ku karatu kuma karatu suka nan ku daina jiɗewa a wuri ɗaya saboda mu a nan arewa ko sana'a ce galibin abin da muke faruwa kenan yanzu idan na ɗibi tumatir na kai lagos haka na dawo na sai sabuwar mota kowa sai ya rufe sabon jiki ma ya fara kai tumatir kai tumatir ɗin ya jirge a maltuwa ko wane ne shi kenan duk sai mu karye gaba ɗaya sai aiko maka da takarda da naira hamsin a ce kuɗin tumatirin ka kenan ba haka ake yi ba tsayawa ake ana nazari yanzu jama'a ran nan nake gaya wani nake yanzu kun san cewa hatsin da ake kawo zariya kakaf yanzu arna ne suke kawo hatsin zariya arna iyamurai su suke sarrafawa sana'o'in sa ido ake a gano kaza a gano kaza ina ne ba a kai kaza sai kai kaza me ba a cika damuwa da shi ba sai kai ka fara sana'a haka ake yi amma a ka ga sana'a kaza tana ci kai ma sai ka ce bari ka barka ka ka dawo wannan ma sai ce bari barka shi dawo wannan ma sai ce bari barka shi dawo shikenan sai a haɗu sai a kwaɗi yanzu kowanne matashi ya faɗi waya ko SSCE sai zai ce a ce musu mashin zai a kwaɗa haka ne ko ba haka ba yanzu gaba ɗaya ta kwaɗi an daina sabawa ta faɗi saboda za ka je ka samu kowa yanzu ya zama ɗan asa'a ya kamata ku gane wannan yanzu kuna da sana'a kuna ustazanka kuma kuna yin karatun boko kuma ku san cewa akwai abubuwa da dama da muke faɗa muku za su yi ku daina ci da zuci matasa suna da ci da zuci don a tsawon tahowar da a wannan da muke akwai matasan da da dama suka ja baya saboda ne an daɗe ana faɗin kaza wai su har yanzu da su ga an yi ba a'a wata maganar muna faɗi ne don ta shiga ƙwaƙwalwarka mun san cewa ba ma za ta yiwu a lokacin mu ba ابن المديني ده يقول شو لو استقبلت من امري ما استدبرت لجعلت بجانب كل حديث حكمه yace da zan sake tsawon rayuwar da na yi a baya da kowane hadisi na rubuta shi sai na rubuta matsayin shi a gefen shi wannan burin nashi bai samu cika ba shine yanzu ake yi da ka buɗe bulugul maram sabon bugu sai da kowane hadisi an faɗi matsayin shi tunanin ibnu madini ne shekara dubu ɗaya da ɗari uku da ta wuce to galibi kuna da ci da zuci yanzu kamar karatun cikin jikin din da aka ce gobe sai ga wasu sun yi gayya to mala ya kamata a faɗa mana yaushe za a fara to ba za a faɗa ba in aka ce za a fara an jima da magariba sai ce to ai ba a shirya ba dan haka ku gane duk abubuwan da ake cewa za a yi a hankali za a bi ina gaya muku daga shekara goma sha shida da suka wuce da na sanya wannan makarantar sunan darul hadisi tun wannan lokaci duk fikirar da ta zo mini rubuta ta nake yi duk abin da ya zama ina nan da shi a rubuce amma komai akwai lokacin shi da zai zo amma matasa in ya ci da zuci ya ci da zuci ya wasu sai su gudu zai ce bari ka zuwa wasu malam jafar sai sun ji sun fara kaza sai su je kuma sun zama su malam jafar ma ba ka ma zaune a kana sun je suna kaza suna kaza wuri kaza ko kuma ga mutum ya dawo kuma yana rarrage ta wai shi ya ci da zuci to abin da galibi matasan suke wa wasu malamai kenan sai su ingiza su ko malaman sai su fara yawon neman ina za a tattaro turin yan siyasa da za ka kuma sai a zo an yi malaman fatawa ai malam wani kuma yanzu ba iya faɗin gaskiya a karatu babu yadda hannu zai miƙe kuma ƙafa ta miƙe jama'a waɗannan maganganun da muka tsaya muka yi su a yau da ni da dokta da malam alhassan wallahi azimi ina gaya muku in ba mu san cewa mun tashi gaskiyar mu ba Allah maganganun ba su isa su yi amma wallahi mun yi maganganun nan ne wallahi babu wanda muke tsoro sai Allah shi kaɗai da abokin tarayya ba ma tsoron gobe za a kira mu kwaliti kaza ko panel kaza ko majalisa kaza ko a ce kaza wani me yasa ka faɗi kaza jiya Allah ba ma tunanin haka don aka bi yadda kuke so a duk ai gaggawa a yi muku yadda kuke so din daga baya ku za ku dawo kuna zagi na ɗaya kenan na biyu darul hadisi ta rike gaba ɗaya gayyatar wa'azi a kusa ko a nesa idan ba ita ce ta ce za a je wa'azi wuri kaza ba kada wanda ya zo ya ce malam muna da wa'azi duk muhimmancin shi rabu da mu mu za mu sanar a ce to an buɗe ƙofar wa'azi kar ka zo ka ce ai malam akwai muhimmanci a je malumfashi akwai muhimmanci ba kai za ka nuna mana muhimmanci saboda sanin muhimmancin wa'azin muka koyi wa'azin kai da baka san muhimmancin shi ba yanzu da ka koya ba saboda haka ba mu buƙatar sai ka gaya mana muhimmancin shi don haka waɗannan kawai su ne yanzu abubuwan da suke ƙasa idan muka fara su muka ga sun zauna daram da sai kuma mu ce to yanzu kuma ga sanarwa za a ci gaba da kaza in ka ji an ce za a ci gaba da kaza kar kai tsalle ka ce to kaza kuma fa kaza ba kike mana shiru mulkin soja ne dictatorship ba constitution ba ne ina fata an gane babu yan majalisar dattawa a ciki sai dai supreme council sai dai ka bi doka daga sama an ce kaza ka iya zuwa wurin karatu wani lokaci a ce to kowa ya kwashe takalman shi daga nan ku zuba su can jama'ar musulmi Allah ya saka da alheri muna roƙon Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ya rufe kafirci da kafirai ba za mu tashi daga wannan wuri ba sai mun yi addu'a ga wannan ainihin mai gida da muke tsaye a gaban gidanta hajiya ta rasu Allah madaukakin sarki ya gafarta mata baiwar Allah nan ita ce uwar farko da muke da ita a anguwan nan da ta fara ɗaure mana gindi kuma gindin ya ɗaure har abada da aka hana masallacin nan muka ce mu ba 'yan tawaye ba ne mun bar masallacin rikici suke so a yi to an bar masallacin ka ba mu ɗaki nan gashi aka dawo ana masallaci to yanzu ga babban masallaci zai samu da babban makaranta amma sai dai har yanzu muna sa ido da sarakunan gargajiya da ƴan ƙungiya da ƴan shi'a sun ce wai za su mai da masallacin nan sani alhali ɗan jarida zai yi aikin su kenan da kyamara ta zan zo ɗauka in sa intanet in ce da masallacin da ƴan izala da ƴan shi'a da sarakunan zazzau suka mayar da shi kan sannan in yi sharhi Allah ya kiyaye to yanzu dai muna jira za su buɗe shi su sallah ne waye zai limanci dan ɗariƙa ne zai limanci dan izala ya bi ko dan shi'a ko dan izala ne zai yi dan shi'a ya ji ko dan dariƙa ko ko challenge din za a mai da shi ko kuwa haka za a bar shi haka har kiyama ta zo ta same shi wa man azlama mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha wannan shi ne ta yara wai in kayi shiru ba iyaka in kai magana ba iyaka in an mai da shi kyanin matsala in an bar shi a masallaci matsala in an bar shi a haka matsala mu dai in jaridun duniya yanzu muna nan mun kafa sanarorin mu muna jiran me za a yi mu ɗauki rahoto wallahi ku tuba shi yafi muku kawai ku tuba kawai shi yafi muku kuma matasa kun ga abin da nake gaya muku kar ku taɓa bin abu da tsiya wanda suka rufe masallacin nan su suke wai a yi tsiya sai a kama ku a yi rufe sai muka ce a bar musu na rantsu da Allah tun wannan ranar sai yau ne fa na kalli masallacin don wallahi ni namiji ne ba abin da ya shafe ni kallon masallacin ma ban taɓa yi ba sai yau yau shekara nawa kun ga da aka rike wannan a cikin ruwan sanyi sai Allah ya ba ku wannan haka ne ko ba haka ba to duk matsala haka za a bita da dialogue da hanyar lumana za a bita waɗannan da suke so a yi don a hana karatu to ba za a yi ba za a yi faɗa ba amma yanzu sai yanzu wannan ko mahadi ya zo shi ba zai ƙwace wannan nisa- wannan wannan filin ba namu ne fa ko mahadi ya zo sai dai zai mana sallah ya sa albarka ya wuce ba zai ƙwace ba namu ne ina fata an gane kaga daɗin lumana ke to duk wata anguwa da kuka je kuna karatu ko kuna wa'azi za a tada fitina ku bar musu masallaci sai ku je ku samu wani sai ku saka karatu kuna saka karatu a nan suke nan sai wancan masallacin sai ya mutu sai a dawo nan sai a sa musu ido ne za su yi a wancan ɗin amma kaka kake a rikici su sai suke in aka yi rikici sai a zo a ce to shi kenan an hana karatu cikin gaba ɗaya haka suke yi da kun je kun fara karatu nan sai kuma sai sa a can yanzu ka sa tsakanin magariba da isha san da kuke ci sai ku juya naku laraba kuke tsakanin magariba da isha sai suka zo suka sa laraba tsakanin magariba da isha dan ai rikici kuna tashi sai ku ce to an ɗage karatun mu ya zama ranar litinin bayan sallar isha sai ku bar musu wannan lokacin so suke in aka yi rikici sai a ce to duk an hana karatun sai suke yawwa dama abin da suke so kenan ina fata an gane to kar ku yi rikici amma ku karantar da mutane ku ishi mutane da karantar da su da alkur'ani da sunna ku yaɗa alkur'ani da sunna kasusuwan nan da za a fara karatun su jama'a da an yi su kowa ya je buga da asuba a unguwarsu ku zuba janareta ku zuba mai a janareta kar ku jira nefa ba a da'awa da nefa ku zuba mai a janareta ku tashi janareta da an yi sallah asuba ku kunna ya zama saƙon sai ya isa ko'ina in ya so mutum sai ya gudun hijira ya koma darul islam ba ta san hanyar makwa hanyar lagos allah maɗaukakin sarki taimake mu allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai rusa kafirci da kafirai allah ya ji ɗan iyayenmu da kakannin mu waɗannan bayan allah da suka ba mu filayensu da gidaje da masallatai mu ne musu addu'a allah ya saka musu da aljanna allah ya ɗaukaka darajojinsu allah ya biya musu buƙatu duniya da lahira allah ya rufa musu asiri ya allah maɗaukakin sarki muna roƙonka da sunayenka waɗanda suke maɗaukaka da siffofinka masu tsarki da daraja Allah maɗaukakin sarki ka yafe mana laifukan mu Allah ka saka mu a cikin aljannar firdausi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم